أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا يمتشي من البركة yau muna yammacin litini daren talata dare na ashirin da uku ga watan zulhijja jiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai wacce daidai da takwas ga watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sadu a wannan masallacin juma'a na wannan gari mai albarka unguwar maljiri da ke garin saminaka kamar hukumar lere jihar kaduna najeriya muna fata allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a wannan zama namu lallai wannan zama ne mai wahala kwarai da gaske kuma kamar da kuka sani kamar da bana habib ya gabatar wannan wa'azozi da muke gabatarwa na lajnatu du'ati sunna da kungiya ce wacce ke ina nufin kwamiti ne wanda manufarsa shi ne karantarwa da ilimi da yada alkhairai tsakankanin al'umma nusantarwa da ayyukan da'awa iri daban-daban muna fata Allah ya mana jagora jagororin wani tafiya Allah ya musu albarka wannan kungiya ta mu kuma ta jama'atu idatu bid'a iqamatu sunna na kowane bangare Allah ya mata albarka Allah ya dace da shugabanninta zuwa ga abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi wannan taken wannan muhadarori da gabatar dama shi ne tauhidi addinin annabawa kamar yadda wani ya faɗi an gabatar da ma'anonin tauhidi wanda sheikh habib ya shayar da mu ilimi a masallacin abu huraira hayin gada sannan muka saurari malam abu mujahid dr yusuf musa as-sudani ya gabatar a masallacin darul qur'an mai taken tauhidul rububiyya da abin da ya kunsa to ni kuma yau insha Allah ta'ala kamar yadda su shugabanni suka umarni zan gabatar da tauhidul asma'i was sifat da abin da ya kunsa muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagoran shi na alkhairi amma zan ba da haƙuri kafin fara magana malam habib ya ta koda ne ina fata Allah ya gafarta malam habib ya kuma gafarta mana baki daya hakika duk cikin waɗannan malamai Allah ya sai ni ne karamin su kuma wallahi ni ina jin cewa na fi kowa karancin abin da ya shafi wato ilimi da sani illa iyaka kyautata zato ne aka yi cewa in zo in zo na gabatar da wannan karatu ya ka ina fata duk abin da aka ji kuskure za a tayar da ni a shirye muke muka iyara Allah ya mana jagoranci ya alkhairi kalmar tauhidi ma'anarta riga ta gabata kuma mun sani duk abin da aka ce tauhidi shine ta Allah subhanahu wata'ala to mun ji tauhidi a matsayin shi na ta Allah subhanahu wata'ala sannan a karo na biyu mun ji rububiyya wanda ya kunshi ta Allah subhanahu wata'ala game da ayyukan Allah din subhanahu wata'ala mun sani a larabci idan aka ce tauhidul asma'i was sifat suna ne wanda yake murakkabun idafi akwai tauhidin sannan akwai abin da aka jingina shine al asma akwai kuma as sifat akwai malamai na larabci sun yi ta'arifin wannan ainihin wato kalma ta at-tauhid da kuma al asma mun gani asalin kalmar tauhidi مصدرين وحد يوحد توحيدا أي إذا جعله واحدا duk lokacin da ka sanya wani abu ya zama guda ɗaya sai a ce kayi taushi ma'ana ka kaɗe ta shi sannan kalman alisu mun sani al'asma'u jam'i na mene ism sannan asifat fa jam'i na mene sifa mun san suna abin da ya kunshi sunan kowane irin abu mai rai mutum ne aljani ne wuri ne su komai wani abu yana da suna a duniya sannan idan aka ce sifa shine malamai suke cewa ma qama bi shay'in min al ma'ani ma qama bi shay'in min al ma'ani shine wani abin da yake tare da wani abu na ma'ana sai a ce a ga lamido amma fari ga jamilu amma baki ne ko ga shitu amma gajere ne kaga wannan abin shi ke nuna cewa sifa ce tashi wacce tana tare da shi a koda yaushe a wurin istilahin malaman tauhidi suka ce kalmar tauhidul asma'i wa sifat suka ce shine ifradullah ta'ala bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى وصفاته العلى على وجه الإثبات الحقيقي اللائق بجلاله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل shine kadaita Allah madaukakin sarki da abinda Allah shi da kansa ya sifanta kansa da shi a cikin littafinsa wani littafi kenan alqur'ani mai girma da abin da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta shi da shi a cikin sunnarsa su ne dai waɗannan hadisai da muke karantawa qala haddathana wa na qala haddathana wa ni qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da sauransu duk wani suna da manzon Allah ya sifanta Allah da shi to wannan ya tabbata a matsayin sunan wa suna ga Allah subhanahu wa ta'ala na kowane irin suna kyakkyawa Allah yana da sunaye kyawawa sannan yana da sifofi maɗaukaka to amma waɗannan sifofi da sunaye malamai suka ce za a tabbatar da su ne a bisa fuskar tabbatarwa na haƙiƙa kenan babu majazi a sunan Allah a ce ga wani sunaye na Allah amma ba dai nashi bane amma ana tababa ko dai nashi ne amma kuma yana tabbata ga wani babu wannan a cikin sunayen Allah dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah sunaye ne tabbatattu daga gare shi babu wani shakka a cikin wannan sannan sunayen sun tabbata ne bisa girman Allah din yadda kasancewa babu wanda ya halicci duniya sai wa sai Allah to ko babu wanda ya kai Allah girma shine al-aliyyu shine al-azimu shine almutakabbiru shine dhul jalali wal ikrami shine almutaali kaga duk waɗannan sunaye sunaye ne da ke nuni zuwa gabe daukakan Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkanin halittarsa baki daya shi yasa ma a wurin sallah ba a cewa Allahu kabir sai dai a ce Allahu akbar ma'ana Allahu akbar min kulli kabir Allah shine mafi girma fiye da duk wani mai girma in kana shi kanka da girma da kasaita to kai ba kowa bane Allah ya fi ka girma mun gane wannan shi yasa ma Allah ya haramta girman kai da jiji da kai saboda ni wannan sifa ce mayafi ne na Allah subhanahu wata'ala manzon Allah hadisi yake cewa duk wanda ya yafa wannan riga ta takama da jiji da kai Allah ya ce sai na karya gadon bayansa ba wanda ya isa Allah ne kaɗai ya isa wa kansa kirari da abin da da abin da ya so kuma ya yarda da shi jima mun gane wannan ko ku dinga amfani wani ta ku shi da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mu gane wata ka'ida guda ɗaya dukkanin wani suna da Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa to dole mu tabbatar da shi a yadda Allah ya tabbatar to amma akwai ta ka'ida guda nake son ku rike ta shi Allah idan ya bayyana wani suna nashi ko ya bayyana wata sifa tashi to kai abin halitta ba ka da dama ka ce ai ga yadda sifar Allah take sai dai shi yayi bayani in ka bai yi bayani ba sai ka faɗi sunan sifa ɗin ka tabbatar masa da ita amma da za a ce maka yaya take suka ce shi ya baro kansa sani da ya so mu sani da ya bayyana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama tunda ko bai bayyana maka ba sahabbai ba su sani ba waɗanda su ne nan suka halarci zamanin da wahayi ke sauka to wannan ba zai taɓa zama sunan Allah ba sannan ba zai taɓa zama sifa da Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu buga misalai iri daban-daban daga game da wasu ɓangare na ‘yan bid'a da suke tabbatar da Allah ya wasu sunaye, Allah ta'ala ya samu dashi. A tarifin nan na ambaci wani abu, muka ce, bila taharifin, ku riƙe mu waɗannan, bila taharifin, wala ta'atilin, wala takyifin, wala tamfilin. Wannan wani istilahi ne na malamai jama'a, wanda duk duniya wannan istilahin da shi ake yin aiki a wajen tabbatar wa Allah ta'ala da sunaye da kuma kore masa abin da bai cancance shi ba subhanahu wa ta'ala. A cikin Qur'ani mai girma na Suratul A'raf aya ta 81 Allah ta'ala yana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyawu dan kalmar husna ba hasan bane wannan ala wazni fu'la yana daga cikin ainihin wato af'al tafdil shine a ce husna fu'la an gane wannan ai to ba sifan da Allah cewa sunan shi hasan ne sai dai mene husna ma'ana mafi kyawu wanda babu sunan da ya kai nashi kyawu sai Allah ya ce fad'uhu biha ku roƙi Allah da waɗannan sunaye, ku kira Allah da waɗannan sunaye, wa zauli ladina yulhiduna fi asma'i, ku ɗare waɗannan da ke wuce iyaka game da sunayen Allah ɗin. Sai yi zauna ma kanu ya'malun da sannu za a yi musu sakamako game da abin da suka kasance suna aikatawa. Don haka, da Allah ce Allah yana da sunaye mafiya kyawu yanzu ya tabbatar da kansa da mene sunaye to ka leka qur'ani suratul hashr karshenta huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu sunan Allah da farko ke an gani Allahu alladhi la ilaha illa hu sunan Allah sai suka ce akwai mene sai ce huwa rahmanu الرحيم من سامنا أكو هو الله الذي لا إله إلا هو تجني إيه الملك من سامنا وتي نحن أكوي عالم الغيب والشهادة سنة الله kace ba ka ce alimu kaɗai ka tsaya a'a sai ka ce alimul ghaibi was shahada me yasa saboda kansa ya ambaci kansa da wannan sunan a wurare daban-daban. Akwai a sautin mu'minun, alimul ghaibi wa shahadati fa ta'ala yawwa. Sannan ya ambata wannan a suratul ra'ad. Alimul ghaibi wa shahadati kabirul muta'al. Ma'ana sunan Allah ne. Sai ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa sai ce al-malik al-quddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وهو الخالق البارئ المصور dukkan yan wane ne sunayen Allah sai ya jero maka sunayen ga sunan dawa to kuma sai ce fad'uhu biha sai ce amma gaba wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'i kenan shi da kansa Allah ya san akwai waɗanda za su zo a nan gaba duk da kafar mushrikai suka fara yi mushrikai suka fara yi suka ce ai su sunan da suka sani na Allah kawai Allahu amma idan ka ce Ar-Rahmanu suke mu ba wani Ar-Rahmanu ba Allah ya ba mu labari a suratul Furqan وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن إذا كثير سوء كيسجد على الله ما في رحمة sai su ce wane ne mafi rahma ma'ana ba su san shi ba a nasjudu lima ta'muruna yanzu mu za mu sujada da wanda kake umarni gare mu cewa mu masa wa zadahum nufura wannan sai ƙara musu nisantar saƙon Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wannan kai tsaye sun iya mun gane wannan ko sannan ƙarshen suratul isra' Allah zai nuna mana cewa ai sunayen nan baya nuna kuma ta'addudi na alloli akwai falasifa da wasu mulhidai masu cewa ai Allahu shine sunan nawa sunan Allah amma kace Ar-Rahmanu to kai alfa wani Allah ne daban Ar-Rahim shi ma sunan wa sunan Allah daban an gani Al-Quddus sunan Allah daban As-Salamu sunan Allah daban kace to ba haka bane shi dai Allahu din shine almuttasifu bi hadhihi sifat mun gane wannan sai Allah ce qul ya Allah aw ya Ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna yace qul ya Allah ku kirayi sunan Allah da sunan Allah aw ya Ar-Rahman ko ku kirayi da sunan Ar-Rahman ayyamma tad'u duk dai wanda kuka kira din daya ne فله الأسماء الحسنى ألا ينال سناي ما في أشاو لا أكون جوانا sannan wannan kenan wannan ƙoƙarin tabbatar da Allah mene sunaye kenan da kuma sifofi to a gefe guda kuma shi da kansa Allah subhanahu wata'ala sai ya kore wa kansa wani abin da a iya kamanta shi da Allah ne subhanahu wata'ala jama mun gane wannan yawwa Allah ta'ala ke cewa laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir kada laysa kamithlihi shay Allah bai da kamanceceniya da wani abu ko menene shi duk wani ne wa huwa as-sami'ul basir kuma shine nan mai ji kuma shine mai mene shine mai gani To idan muka duba da kyau a wannan ayar guda ɗaya, nan Allah ta'ala ya kowar kamanceceniyansa da wani abu daga cikin ne halittinsa. Sai kuma ya koma a gefe guda sai ya tabbatar da kansa mene sunaye. Kenan a ƙa'idar asma'u wa sifat akwai abubuwa guda biyu waɗanda sai ka yi. Dole sai ka kore sannan ka yi ne ka tabbatar. shi yasa Allah ce qul huwallahu ahad Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad kalman lam yalid kore menene kore haihuwa kuma wa lam yulad shi dan ba a haife shi ba ma'ana babu wani farkon da ya taɓa sanin Allah kafin a ce ba shi sannan babu wani ƙarshen da zai iya gane ƙarshen Allah a ce akwai rana babu Allah ya gushi. Ina fata mun gane wannan. Ban san ɗauko mai maganganun malamai ya saboda lokacin namu takaitacce ne ƙwarai da gaske. An gane wannan. To Allah subhanahu wa ta'ala haka yake sai tabbatar da kansa wannan. Amma akwai wasu ƙungiyoyi na ɓatattu waɗanda zan ambace su yanzu daga shi akwai jihaniya akwai jiham ɗan Safwan. shugaba ne jagora ne mutum ne mai kaifin basira sai dai mutum ne batacce ya yi ƙoƙari wajen damalmalawa da kawo matsaloli iri-iri a babin al'asna'u wasu saboda haka akwai jami'a daga cikin 'yan jami'an ne sai suka rabu kuma kashi-kashi cikinsu akwai suwa akwai mu'tazila akwai suwa ne mu'tazila jami'a da mu'tazila suna da ɗan saɓani wajen ƙoƙarin korewa Allah ne ne sifofi wanda za mu zo mu ɗan yi bayani a takaicin takaitawa insha Allah sannan akwai wanda ke ce matarjiya su ma akwai su sannan akwai waɗanda ake ce ma wane murji'a su ma akwai su duk waɗannan da lissafa ƙungiyoyin batattu ne mutane ne waɗanda sun kauce wa tafarkin Allah sun kashe tafarkin wane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to jam'an Safwan shi ne karantar da mutane wanda mutum ne wanda in zaka bi tarihin shi ya ce shi musulmi ne sai zo ya ridda ya shiga addinin Hindu bayan ya ridda ya shiga addinin Buda ya kare ridda ya shiga wannan addini sai da addinai daban-daban sai yake kuma kai ya gano fadi addinin mashirme ne sai ƙara dawa musulunci to kuma da ya dawo sai ya kawo wasu matsaloli ina fata an gane dan yana daga cikin abin da yake shi ne shi yana daga cikin masu korewa Allah su furushi ita ma at-ta'wil ina fata an gane me yasa ke ta'wili abin da suke cewa shine yanzu kace Allah as-sami'u ne kace wu ai ka kamanta Allah da halittunsa kuma ya ce laisa ka mithlihi shay kamar ka ji doka ko eh su ne iya kai su tsaya ba sa ƙara sawa laisa ka mithlihi shay akwai irin su bishr al-marifi akwai irin su tumama a zaman su imamu ahmad ibn hanbal wanda su ne waɗanda suka yi ƙoƙarin yaɗa wannan barnar a cikin mutane an gane wannan to sai dinga cewa ai sai dai ka ce sami'un ne bila sam'in shi Allah mai ji ne amma ba da ji ba basirun ne amma bila basar yana gani amma ba da gani ba saboda su a wurin su wai idan ka ce ma ai Allah yana gani ta ce ah to halittun sama na gani ai wannan ka dingina wa Allah tawaya ne saboda ka dole ka kore wa Allah tun da halittu suna da irin na Allah to sai malamai suke da wata ka'ida a kan al-asma' wa sifat suka ce tarayya akan suna baya nuna tarayya akan asali shi wannan abu haka ne ko ba ka bane yanzu da hannunka da hannunka da hannun riga iri ɗaya ne abu ɗaya ne da bakinka da bakin hanya yaya iri ɗaya ne duk nasu ne ne baki yawwa da kanka da kan dutse ɗaya ne a to da ƙafarka da ta jaki ɗaya ce ashe amma kuma duk ƙafar musulunsa ai wancan kofato ce wancan ko akwai diddigi akwai yatsu akwai kaza akwai idan sawu ko a cikin tarayya a cikin sunan nan baya nuna cewa abin iri ɗaya ne kaga anan su ji hamsa faɗi sai dai a zamanin imamu ahmad ibn hanbal ya ci bakar wuya akan wannan akwai ɗaya daga cikin shugabannin bata a wannan zamani wanda shi da ake kai mufti na Bagdad gaba da shi ne Ahmad ibn Abi Du'ad ya kai shi ƙara wajen sarki Mu'tasim a lokacin Harun ar-Rashid shi a wurin sama ya ce duk mutumin da ke inkarin sifofin Allah to arne ne idan an kama shi kawai a kashe shi sun sai irin wannan da'awa amma sai aka sami wasu mutane suka dinga bibiyan ƴaƴan sarakunan ana tunanin wa zai zama sarki a gaba sai aka dace motar su sai ya zama kuma sai ya naɗa shi wannan a matsayin wa a matsayin shi ne nan mufti shi ne nan shi ne nan ra'isul quba ko ake qadul quba shugaban alƙalai saboda haka sai dinga kawo irin waɗannan shubuhohi akan mene ana ce ma abin fitnatu khalqil qur'an fitnatu khalqil qur'an ma'ana fitinar ƙoƙarin tabbatar da cewa ƙur'ani ba maganar Allah ba ne menene halittar Allah sai to alquran makhluq an yi debate iri daban-daban tun a lokacin yana tare rahimahullah ta'ala ya zama da su bishir almarisi suka zo aka zauna ana tattaunawa aka kawo masa irin wannan shubuhi yana da cewa irin wannan matashiyar madan ambaci wani bangare na tarihi da irin yadda malamai na baya suka dinga tafiya da irin waɗannan musulmai ka gane malamai sun daɗe suna ba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya aka zo aka ce to yanzu kana nufin aka kawo shi gaban sarki an kama shi an tsaye shi a gidan yari kusan tsawon shekaru aka kawo shi gaban sarki aka ce to gashi nan a gabanku sarki mu'tafim billah ya ce to ku yi ƙoƙarin ƙuri shi ta hanyar hujjoji to da aka zo imam ahmad sai ce da su ya ce ranka shi daɗe da dukkanin girmamawa da kayi ga Allah wannan mutumin Ahmad ibn Abi Du'ad ni ba na kallon shi a matsayin malami da wanda zan iya tattauna shi ta ilimi dan da na san shi malami ne da na kalle shi nayi munazara shi amma saboda jahili ne in ban da abin da zan ce mishi sai ya ce to ai mu dan wannan aka kawo ka wajen mu saboda haka kai munazara shi sai Imam Ahmad ya ce to shikenan tunda kun ci haka bari in fara mai tambaya yace mishi ma qauluka fil qur'an ce to kai me zaka ce game da qur'ani yace makhluq halittar Allah ne ko Imam Ahmad sai yace mishi ah to shin kana nufin tun da can Allah subhanahu wata'ala da ya halitta gaba daya shi bai taɓa yin magana ba sai dai maganta zama halitta ko ko Allah ya taɓa yin magana amma yanzu kai kai ne kake son ka na mashi cewa halitta ce. Sai ya shuru. Ishi ai Qur'ani ya tabbatar. Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana wa kallama Allah Musa taklima. يريدون أن يبدلوا كلام الله هذا أن كل شيء مني هذا نجيب هذا ya kashe to ai tun da haka ne su ma su mai tambayoyi sai ce shi da ina gaya maka wannan mutum ba malami ba ne ba zai yi ne in jayayya da shi ba aka dinga ba su tambayoyi iri iri iri iri suna yi daga cikin masu kawo shubuhan akwai wanda ya zo ce ma shi imamu ahmad yace mishi alqur'anu shay ko ba shay bane ce shay yace wani abu ne ko yace qur'ani da bin shay ne ko yawa sai shi to amma ga shi a cikin alqur'ani Allah ce Allahu khaliqu kulli shay kuma ku rude ko ya qur'ani shay ne idan suna so su tabbata alqur'ani makhluq ne to ga shi alqur'ani Allah ya ce الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل يا ذاك da wannan kike kwarai Allah ya faɗi cewa Qur'ani shay'un ne sai Imam Ahmad da yake mishi to amma ai Allah ya ba mu labari game da wannan iskan da ta halakar da adawa Allah da ya ba da labari sai ce to dammiru kulla shay'in bi amri rabbiha sai ce to shin fa hal dammarat as-samawati wal ard am dammarat ma ay am dammarat ma arada Allah faqat shin da tabo ta rubuta sama da ƙasa ko a ta rubuta kawai abinda Allah ya so ne sai shi ne ce a a a iskan shi kaga ya kure shi sai shi ga wannan ku kara ku karo wata haka aka dinga yi malam sai da yasa gaba ɗayan suka yi shiru sai shi jagora ya ce musu ai kun gani kun ga irinta na gaya muku cewa wannan mutumin shi ne akan gaskiya ku ne akan bata sai shi Ahmad ibn Abi Du'ad ya tafi yake cewa zan kashe dare wallahi wannan da kake ganin shi dalil mubillin wa sahibu bid'a batacce ne ne batarwa ne ma abocin bid'a ne ta ai gashi na gaban ku kallimu naziru ku kawo hujja babu hujja ka gani ana maganan mu'attila masu koyar Allah da ne sifofinsa gaba daya an gane wannan sannan har ila a zamaninsa akwai al-imamu al-azrami wanda shi ba an irin wannan da shi To a wannan fitar jama'a kun gare gaskiya a faɗa ko? Amma sai da aka yi masa bulalu masu yawa sai da Imam Ahmad ya suma. Aka ɗaura shi akan jaki, aka tuɓe shi, ana yawo da shi a kasuwa, ana zabga masa bulala. Ana cewa sai ya ce Alƙur'ani makhluk. shi kuma yace alqur'anu kalamullah aka ce to kai ba za ka dan dan dan togaci dan tauriyan da ake dan dan tafiyan nan ba Imam Shafi'i da aka baka ce mishi to kai ko ne zaka ci a tare makan lahu ce to wallahi dai ina tsoron bulala tsakani Allah sai zaka zaka ce to ma kana ka Qur'ani sai ce qawli fil Qur'ani makhluq yace hada mana yana fitan yatsansa ina fata gani eh zance na Qur'ani wannan Qur'ani yace wannan ya fitan yatsansa makhluq karshiya tauriya bai tabbatar ba aka ci akan wakan ya kai tayi ce to ga wakan Allah bayan da ya bulala amma shi Imam Ahmad haka ya zo ya daure ma wannan bulala da aka yi masa wannan kuma ya zama dalilin samun shirye mutanen Baghdad gaba daya wanda a lokacin nan ne kafin na musulunci wannan dalili yasa ake cin shi Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a yana ta kanta sunan sai an yi gwagwarmaya wajen yada ta za a yi maka yarfi za a yi maka kagi za a ce kana neman girma ne za a ce duk abin da za a faɗi za a ce ba ka da kunya ba ka girma manya ba ka kaza kai dai fasna bi ma tu umaru uku wa a'rid anil yawwa ba zan karasa ba ka wani yace da shi nake yawwa an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi wannan kenan sannan a gefe guda akwai waɗanda suke su ne ahlul tahrif shi ne murɗin zancen Allah, murɗa fassarar shi ake cima al-mu'awwila su kuma, irin su a sha'ira su ne waɗannan, wasu a sha'ira ku? Mafi yawan mabiya ɗin sufaye a ƙidansu a sha'ira ne, wanda na tabbatar wasu sun iyayen mu nan duk sun karanta irin wani tauhidi ko? eh ba zan faɗi sunan littafin ba saboda kada wani je nemo ya ce bari ya gani me a ciki kuma kada sai je bace inda Allah ya sa Allah ya kama littafin tauhidi sai a ta karanta ko yawwa amma da zan ambaci daya irin littafin Ummul Barahim ko da sauran littafai yawwa eh Tuhfatul Murid ga sunan da yawa na ce ba zan ambaci sunayen bane saboda kada ya ce bari ya je nemo a kasuwa sai je karanta ya bata yanzu ta yaɗa ɓanna a cikin mutane Allah ka zare mu to waɗannan su kuma misali idan Allah ta'ala ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah ne rahma ya daidaici a bisa al'arshin sa to sun suka tashi sai su ce maka ai wannan kalman ta istawa ma'anan ta istaula ne kun ga sun yi ne shi ta harif ka canza wata kalma da wata kalma me ma'anan istaula shine mamaya ma'ana dacin Allah bai da mallaka a rashin kwata yayi shi ne ma'anan mamaya ai ko to a garin shi wannan sai suka je suka nemi fassaran wani mutum kirista ne ma ana ce shi malam akhbalu shi ke murda wannan fassara shi ne ibn taymiya a cikin lamiyar da ake jingina zuwa ga ibn taymiya ya faɗi ko وإذا استدل يقول قال أخطل إن ذلك فهجة في شواني ياتي أخطل ياتي هذا يمر بفسر الله أما مؤمن سنة والجماعة إذا كتبك الرحمن على العرش استوى في شيء استواء يليق بجلاله وعظمته وملكه daidaituwa ne wanda ya dace da zatin Allah da girmansa da irin mulkinsa irin kasaitansa babu wanda ya sani da wani ilimi ne mai muhimmanci da ake so sai ka sani da Allah ya sahabai da manzo Allah ya sahabai ne bayani tunda ba wanda ya taba tambaya kenan an fahimta an gane an gane wannan ai kamar yadda kai ma din nan ba komai bane kake iya tambaya don ka sani da Allah ya tambaye ka waye ya taba tambayin cewa ya taba tambayin haife shi wace aka kika haife ni Dala ya taɓa yanar. Akwai bukata? Na kai tambayiya aka aka haife ka. Amma ka san ne me aka yi maka? Haihuwarka aka yi. To kamar yadda ka yadda cewa haihuwarka aka yi, to shi ma ka Allah ta'ala yake yi. Abin da ya so sai ya bayyana wa mutane. Abin da bai so ko sai ya tsaya tak ya kyale ba zai wa kowa bayani ba da kwakwalwar kama ba za ta iya ne ba ba ta iya ɗauka akan wannan imamu malik ibn anas wata ran yasa aka fitar da wani mutum daga majalisinsa yanzu ana cin karatu an karanta wannan aya ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa sai daga hannu ce ya imam an ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa kaifa istawa to ya yadda dai kan ce a a ka ji wani zance babba to sai imam malik ce to al-istiwa ma'lum shi dai daidaituwan Allah bisa al'arshinsa wani abu ne sananne. Wal kaifu majhul amma yaya daidaitun babu wanda ya sani. Wal imanu bihi wajibun imani da wannan kuma dole ne in ka karyata ka zama arni. Wasu'alu anhu bid'a tambaya ma game da wannan bid'a ne a addini. Me yasa ce bid'a ne? ba taɓa samun sahabi ko wani mai ilimi cikin tabi'ai yayi tambayar nan ba kaga ne yazo sabon ne sabon abu idan haka kaga nan mun sai aka tabbatar malamai da sun yi wallafe wallafe is imamu lalaka'i littafin da yake yake kadu ahli sunnati wal jama'a irin su imamu zahabi al-ulum lil ali al-azim wanda imam nasiruddin zani ya dauka yau tarhisi mai suna مختصر العلو للعلي الغفار الله تعالى يجعله سبحانه إمام أحمد يربط الرد على الجهمية يعني هذا التافي من جو يعني من إلي يكما تذكر أنت شيء kai ba wannan ba idan ka koma tarihi zaka tadda malamai sun yi wallafe wallafe masu yawa irin su imamul a'imma shine wa hmm wa ake cewa imamul a'imma shine imam ibn khuzaimah ya wallafa littafi mai suna kitabut tauhid duk yana bayani akan mene asma' wa sifat sannan akwai imam muhammad ibn sa'd ibn manda shi ma ya yana da littafi mai suna kitabut tauhid wanda ke tabbatar da sunayen Allah da mene sifofin sai da kake karanta sahihul bukhari haka za ga riwayoyi ya tabbatar da sunan Allah ar-rahman sai ce qala hadathani wani qala akhbarani wani qala hadathani wani قال حدثني والي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ka maka baya haka littafi ki tun daga farkon sa karshen sa ashe malai magabata sun yi mene sun yi aiki Allah ta'ala ya dukansu baki daya to menene alakar wannan tauhid al-asma'i wa sifat da sauran kashin tauhid sai malai suke cewa da tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya da tuhil asma'i wa sifat dukkanin waɗannan kashe-kashen suna tabbatuwa ne da juna baka isa ka tsinke wani a jikin wani ba to amma wanne ne ya kamata ya zama a farko sai malamai suka ce tauhidul asma'i wa sifat saboda da suna ne da sifan Allah ta alfi'iliya aka tabbatar da mene tauhidul rububiyya an gani da sunan Allah kuma ka tabbatar da mene al'uluhiyya duk waɗannan idan ka zo shi da Allah shi ne wani al'ilahu ko shi ne ma'ana al-ma'abud to dukkanin sunayen wane ne sunayen Allah yin subhanahu wa ta'ala an gane wannan to menene manhajin ahlus sunnah wal jama'a game da sunayen Allah akwai manhaji ko shin ta fakin magabata game da sunayen Allah musamman ahlus sunnati wal jama'a Allah ta'ala ya ƙara man nasara a kowane abu da muke gabatarwa na farko shine al-ithbatu al-haqiqi al-ithbatu al-haqiqi tabbatarwa na haƙiƙa dole ka tabbatarwa Allah madaukakin sarki abin da ya tabbatar wa kansa ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha dole ka tabbatar da Allah wannan shi ne aljabba shi ne wa ne alƙahar shi ne wa attawab shi ne wa arrahman shi ne wa arrahim shi ne wa assittiru shi ne wa aljamilu an gane wannan duk waɗannan suna nawa ne ne na Allah ne farko sai ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa kuma sunayen nan jama'a shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai sunayen Allah waɗanda bai san su ba shi Allah ya bawa kansa sani za mu gane wannan ne hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da hadisin babba ibn adi ko ilkin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addu'an ya ya bakin ciki duk wata damuwa da ta same kana so Allah ya yayi maka to sai ka yi tawassuli da sunayen Allah Allahumma inni abduk wa ibn abd abdik wa ibn amatik nasiyati bi yadik ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إن جاء النبي محمد محل الشاهد من كوي شيني يا الله إنا روقنك دوان سونا دناكني وان بكسنيا وكنك ونن سونا ko ka saukar da shi a cikin mene littafinka ko ka sanar da wani daga cikin halittunka ko kuma wanda ka tabbatar da shi a cikin ilimin gaibi a wurinka kada shi akwai sunayen Allah waɗanda babu wanda ya sani cewa sai Allah subhanahu wa ta'ala na biyu sai an sami nafiyu tamsili kore kamanceceniya a nan nisa al'imam bin qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin majalikus talikin da ainihin wato littafinsa na itima'ul jiyushi islamiyya ya yi ta bayani akan waɗannan batutuwa dangane da abin da ya shafi kore ma Allah ta'ala kamanceceniya. To a cikin waɗancan batattu da muka yi magana shi ran dawo a nan yi bayani. Akwai kuma al-mumassila. Sun garin kamanta Allah aka ce Allah yana da hannu ko? Qur'ani ya tabbatar da wannan ko? وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يديه يمين أحاديثي dukkanin hannayen Allah guda biyu ne amma dukkanin hannayensa dama ne ka taɓa ganin wannan shi yasa ma a duniya ba mai suna irin na Allah in kaga ana irin wannan to sai da sufaye waɗanda ba su san girman Allah ba sun mai da Allah ba kawai kowa hukunci na wanda ya samar da dukkanin halittu gaba daya. To amma halittun nan asalinsu su ɗin babu ne. Asalinsu babu ne. To tun da shi ya samar da su, ai daga cikin haskensa ne ya samar da su don haka su ma ɗin halittun Allah su ma Allah ne. Kun gane kuwa? Zaurance ne fa zancen. Ko? takarar kalla sun san wannan Allahu qul wa zal wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali fal ghayru dun Allah in haqqaqtahu adam ala at-tafsil wal ijmali man la wujuda lahu min dhatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mahali wa alam bi annaka wal awalim kullaha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali kaji duk gashi na har zuwa ƙarshe far'ari ko na fanau بأن لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي kisa wanda daga cikin su da yana tabbatar da tauhidi a wurin sai ce tauhidi kala uku kashi uku kaga mu namu kashi nawa ne uku su ma nawa ne uku mun ce mu tauhidin rububiyya ko kada ta Allah da ayyukansa tauhidul uluhiyya kada ta Allah da mene bauta da ul asma'i was sifat to su a wurin suka ce a tauhidi uku akwai tauhidul mutadi'in tauhidin yan firamare akwai tauhidul mutawassitin tauhidin yan sakandare sai kuma tauhidul kummal tauhidin cikakku zaki ce ma'arifai daga aka ce su yan firamare aka ce su ne masu faɗin la ilaha illallah to kai dan firamare ne eh akwai kuma sun ka kai tsakiya kai sakandare na mutawakkifina suka dinga cewa la ilaha illa anta eh anta to amma su kumman cikakkun su yi masu cewa la ilaha illa ana shi yanzu ya riga ya shiga halarar ubangiji shi ma ya yanki ya zama Allah Allah ka tsaye mu da wannan tauhidi Allah ka kiyashe mu Allah ka ce ubayi Allah ka ce ubayi wannan ke sai ka koyi wa Allah mene a tafsi sannan da mu'aqqil da kuma nafi ta'dil shine na nawa na uku mun samu nawa uku sai na hudu shine at-tafwid fil kayfiyya mi kawiya game da mene kayfiyya kayfiyya to idan muka lura da nan gaba daya da mu'aqqil da mumassilu sun ya cikin al-mushabbiha ya kuma ce Allah yana hace shi ai hannun Allah wani irin hannu ne wato shi hannun yana kokarin kamanta ne yanin yadda hannun Allah yake akwai da taba gani ya ta gami jirgi shi kuma ne korewa kaga ya korewa Allah ne gaba ɗaya shi cewa bai ce Allah ma babu to sai imam ibn qayyim rahimahullah ta'ala ya sauran malamai suka fita da wata ka'ida guda suka ce al-mumaththilu يعبد صنما والمعطل يعبد عدما Yawar kamanta Allah da taimakon halittinsa shi gunki ke bautawa. Saboda me Allah ke rizka bidrihi to shi yana iya maganin abin da yake sifantawa din. Ya zaga mai bautar me gunki. Allah ta gare mu. Shi kuma ne cewa aka ce Allah yana magana, Allah ce wa kallama Allah Musa taklima ce a ai maganar da Allah din yayi ai ba Allah bane yayi magana wata bishiya ce tayi magana abin da yake ai wa kallama Allah ne eh kamar da Allah ya zama kuli suka bari fasara suka ce wal mu'attil ya'budu adaman shi wani koyo Allah sifofi yana bautawa babu ko kuwa to ai bai san me yake bautawa ba an ce ya daidaita bisa ashi ya ce ƙarya ne ya ce yana ko'ina shi ne daga cikin magabata wata rana ɗaya daga cikin su ya zo yana wannan da'awa to yana tafiya tare da jakinsa ya ce ka ce Allah yana yana ce yana ko'ina ya ce yanzu kana nufin Allah yana cikin cikin jakinka wani wani wani to kuma an ce ko inan nan ba da ba daman ka shirya wani wuri ka ce bata ce kai al'amarin nan ta yi girma tsakani ga Allah to amma ba za a wuce tambayin ba wannan ba sai ya ƙara ba na son ya kai mana saboda girman abu ya ce sai ya ƙara ya kai masa inda ya fi wannan wanda ya fi wannan girma sai ce kai tsakani ga Allah wannan abin da yake ba gaskiya bane da kani wallahi tallahi kawai da kanki da kanki daga yau sai na tuba na tuba na je na na je na je mun gane wannan ne so akwai abin da baka bukatar nafsi kafin ka tabbatar da abu hankali za ka yi mutum mene amma is the logic Allah ta'ala ya samu dace to wannan a tafwidu din shi ne ke so in ba mu su wannan tabbatar suna da ka'ida guda daya ina fata an gane suna da ka'ida guda daya da suke cewa duk wani nafsi da ya zo yake sifanta Allah ko yake nuna Allah yana da wani suna to ka kore in ce maka dan me ka kore ka ce ai saboda ni ina so in tsarkake Allah ya daga dukkanin wata waya kun ji kai an gane ko yau haka ka ce to ga wannan ko kada ce Allah ka kare ni kun karanta mana wasu bangarori daga cikin malaman salaf a gurguje wanda za mu ji su gaba da tabbatar da mene sunayen Allah ya tsofin su يضرب أخي إمام مالك ابن أنس إمام ذلك الدار رحمه الله تعالى جمع سوى الاستواء معلوم والكيف majhul wal imanu bihi wajib wasu anhu bid'a wannan magana imamu bayhaqi ya rawaito ta al-kitab da suna al-asma wa sifat da imamu lalaka'i cikin littafin sa sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani rahimahullah shi kuma yana cewa la yusafu allah illa bima wasafa bihi nafsu ba a sifanta Allah da wani abu sai da abin da Allah da kansa ya sifanta kansa da shi. Aw wasafahu bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wa sallam ko ko annabinsa Muhammad sifanta kansa da waɗannan sunaye. Yace la yutajawazu al-Qur'an wal hadith. Kada wanda ya kuskura ya ketare al-Qur'ani da mene? Hadisi. To da wannan ne sun ka wata ka'ida guda ɗaya. Malamai suka ce ka'ida ce ta sunan Allah sunayen Allah da sifofin Allah tauƙifi ne. Idan ka ce tauƙifi dole sai abin da Ƙur'ani ya zo da shi, dole sai abin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ba a tabbatar da saɓanin haka. Duk wanda ya tabbatar da wannan kuma ya zama dallun mubillin wa sahibu bid'a. Allah ka kare ni. Imam Shafi'i alaihi rahmatullah yana cewa amantu billah وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله بمن مرد كذلك duk abin da Allah ya ambata wa kansa a cikin littafin sai kina yi imani da shi kuma yadda Allah ne ya faɗa haka muka fahimta haka za mu tabbatar da shi yana ba mu ba sannan duk abin da ya zo daga wani wajen Allah da yadda Allah yake so a fahimta a fassara kuma ne haka muke fassara sannan sai ce na yi imani da manzon Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi kuma a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so wannan magana tana cikin sirru alam dubala Shekul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa الفتوى الحموية الكبرى رحمه الله تعالى yana cewa qariqatu salaf hanyar magabata gaba daya sune as-salaf isbatu Allah isbatu ma asbatahu Allah wa rasuluhu shine kadai tabbatar da abin da Allah da manzon suka tabbatar wa nafi ma nafahu Allah wa rasuluhu da kuma kore duk abin da Allah da manzon suka yi suka kore ai Allah da kansa ya koyar kansa abubuwa ko yawa kamar me Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum Allah ya tabbata wa kansa shine Allah ko la ilaha illa huwa qumi al-hayy al-qayyum sai ce la ta'khubuhu sinatun wala naw kaga nan Allah ya koyar kansa mene dangadi da me da bacci ya koye wa kansa sannan lam yalid wa lam yulad ya koye wa kansa me haihuwa ba a ba a haife shi ba shi ma bai yi ba bai haifa ba sannan kuma mattakhara Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah sannan la sharika lahu ne ba shi da wani abokin tarayya wannan wannan ya nuna mana cewa a shi hanyar magabata shi ne wannan sai ce wa yunfauna anhu mumathilatul makhluqat suna korewa Allah subhanahu wataala kamance shinya da ba ababen halitta zaka jama'a babu wata rana da za a yi wanda za a ce bawa yayi kama da ba yayi kama da Allah Allah ta'ala ya samu dashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna Allah ya da suna guda nawa tisin da nawa da tawa dari ba daya wanda ya kiyaye su ya haddace su ya san ma'anonin su yayi aiki da su in ji malamai دخل الجنة يشبع الجنة أما إذا قلنا كانت هنا حديث من الله الرحمن الرحيم al-maliku al-quddus ko har zuwa ƙarshe to shi wannan hadisi riwaya ta inganta asali riwaya ba ta inganta ba wanda zai zace mafi inganci amma akwai sunaye da malamai suka ciro daga cikin sunayen Allah sai daga wannan sunayen akwai irin asfarun asfarun ba sunan Allah ba saboda babu wani wuri da Allah ko manzon suka ambaci Allah da wannan suna kun yadda yanzu sunan Allah ba Allah ba shi da suna al-baqi al al-baqi malamin kace ba sunan Allah bane sannan ar-rashid shi ba sunan Allah bane amma dai yana da aiki na shiryawa shine al-hadi kuma al-hadi ya dauka malami ma'ana arashi saboda ka duk abin da kake so ka tabbatar wa Allah zai zama cewa warari akwai sunan Allah wanda ya ya ne ya tabbatar da wannan sunan an fahimta so akwai sunaye da yawa da mu san su ba mu kuma galibi ba sa cin waɗannan sunaye an gane wannan wanda ba wajen wannan bane wannan sai karatu da malamai suke yi yau da gobe a masallaci ana yi yau da gobe sai a dinga sanin waɗannan auren malamai Allah ta'ala ya samu dashi abu na ƙarshe wanda zan tsaya a kai jama'a shi ne waɗanne ƙa'idoji ne ga mammu waɗanda ake gane tauhidi a kuma wasu sifat abu na farko shi ne masdari wanda ake samo sunayen Allah da sifofinsa baki ɗaya jama'a to tauƙifi ne dole sai daga alƙur'ani sai daga mai sunna shi yasa zaka tada batattun malamai a ƙasar mu irin su waɗannan ƴan ɗariƙan ƙadiriya suna kiran Allah da sunan ta mace suna ce ma Allah labbaiki ya mai muna ba ku taɓa ji bane na ku suna la ilaha illallah suna salati an taɓa kishi abin akwai ma wanda ya zo yana dibe yana ƙoƙarin karewa bai tabbatattun malamai a Kano karo su bingiwa ko da mai karo ya ma kamar nan ne yana yana wahal da su ko yana ba su mamaki Allah ya kara mishi lafiya dukkanin malaman sunnan baki da an gane wannan saboda haka ba ka isa kai kiyasi ko ijtihadi ba sunayen Allah su jama'a ba a kiyasi ba mene ijtihadi sai abin da ya tabbata anan abu na biyu su sunayen Allah gaba ɗaya su sunaye ne da sifofi gaba ɗaya kowane suna na Allah za ka tadda yana ɗauke da wata sifa sannan kowace sifa ta Allah za ka tadda akwai wani sunan da ke ɗauke da ita mun fahimta an gane to wannan hanya shi ta gane wannan sannan abu na uku ka'ida shine al-ithbatu la tastalzimu at-tafsir tabbatar wa Allah sifa baya nuna shi Allah yana kamance cinya da wannan da sa babu wannan gaba daya mun gane wannan kabai da wancan batun suka yi ka gane wannan ka'ida ce dan ka tabbatar wa Allah cewa yana ji kai ma kana ji dan naka irin naka na Allah ne ai kana so gane girman Allah cewa fa aka yi idan aka dauki kursiyin Allah aka hada da al'arshi kaman ka dauki ni kaman ka dauki ni zobe ka je ba ina dokar daji daji ne masu wani akwai zobe saboda girman sa to ka ka duba su ka kirfa girman Allah ko da kace maka Allah yana sauka sama ta kusa ko da za tambaye ka wace irin sauka kirki sauka ce wacce ta dace da shi ka duba wancan fa mawdi'ul qadam inda Allah ke aji sawayensa nan ne aka ce ya fi girman sammai da ƙasai gaba ɗaya. To ya za ka yi sifanta Allah ka ce ai ya shigo duniya wane ma Allah ne wane ma ya zama Allah kaga ya zama ne da Allah. Ko kuwa kamar za ku zo su mutanen Ghana wani ya zo yana waka sai ce sayyidi ne shi ma Allah ne. Duk muna ji wannan social media abin sai ke ba misali ku gane yadda ka raina Allah. ba ta ganin Allah a matsayin komai kan yadda wani yake kura yake yake ainihin wato yau manzo Allah kirari yana wuce iyaka da Allah ma ba masa kirari kaga wannan rashin girma wane ne Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya tsare abu na hudu korewa baya nuna wani abu sai dai cikin abin da aka koya wannan abu da zai da ka ce maka kai wani ba kazani ba ne kilimi menene mai tsafta ne ka ganin an ƙara maka menene girma domin kamal kamal na alhaya shine mutum ya zama baya bacci ba kuma ya gingiri ya zama ko da yaushe yana kallon komai da ke gudana baki da wannan misali ne an gane wannan shi yasa ma Allah ce wala yuzlimu rabbuka da Allah ya koyar kansa zalunci ya tabbatar kansa mai kenan adalci abu na biyar sifatul kamal al-mutlaq lillahi wahda sifar cika to ta Allah ce shi kadai ba a jingina ma wani daga cikin harcin Allah duk girman sa babu wani annabi ko wani mala'ika da ake jingina masa girman Allah mun gane wannan wannan yana daga cikin ka'idan ahlus sunnah wal jama'a ba a yi wannan shi yasa Allah ta'ala shi kadai ne shi yasa hatta wajen zance mana kurakurai sai ka zo wajen ya maka alheri kace kai ni ba sai gode zan maka ba wane ina maka godiya mara iyaka to ba a yi wa kowa wannan sai Allah. Alhamdul muqrab liman lillahi wahda. Alwani da baha. Wani na gode maka jazakallahu khairan. Manzo Allah ya ce wanda ya ce maka jazakallahu khairan ya kai makura wanda ya maka bene. Godiya. Bene na ka ba. An gane wannan? Wannan kenan. Abin shida. rabewa tsakanin sifa ta zaki da kuma sifa ta ne ta aiki ai akwai wannan ko yawwa Allah shi cewa ne al'ali sifa ce ta ne ta ɗaukaka an gane wannan ne saboda suwa ne wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi sai ce wa huwa al-aliyyul kabir إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح جوا ينزل الأمر من السماء إلى الأرض كان من الله إلى هنا آمنتم من في السماء حديث الجارية أين الله إن الله في السماء وبات كي عند المؤمنين amma wani bai yana ta malanta ma da tsawon shekaru amma da sai da mahalicin sai ta ba sai Allah kiyaye Allah ka kiyaye mu daga barin bata abu na bakwai jama'a wannan shine na kusa da ƙarshe shine al-kayfiyat al-majhula wal ma'na ma'lum duk wani yanayin da aka sifanta Allah da shi wanda ya zama kai baka sani ba to abin da za ka ka miƙa wuya ka ce eh kifai mun duniya ce wa jami'u ayati sifati ubirruha haqqan kama naqala al-firaz al-awwal وأرد عهدتها إلى نقارها وأصونها عن كل ما يتخيل yace duk wani fassara ka bai shi zuwa ga suwa ne magabata shine kabira na ƙarshe shine na takwas shine al-ilhadu fil asma'i muharram wuce iyaka game da sunayen Allah jama'a haramun ne wuce iyaka game da sunayen Allah menene haram ko dai hanyar korewa ko dai hanyar kamantawa ko dai hanyar ɗaukar wata sifar da kwata-kwata ma Allah bai cancanci a sifanta shi da wannan sifar bakar da sunanta Allah da ita wannan mutum iyaka ne kuma bata ne Allah madaukakin sarki sai mana imani abu na karshen karshe jama'a ya hakuri shi ne karshe ba zan ƙara magana ba daga wannan wani amfani mutum ke samu idan ya tabbatar da wannan tafsiri a ya kamata mu sani ko wata fa'ida abu na farko shine yana samun tahqiqul ubudiyya tabbatar da bauta gaba Allah shi kai abu na biyu akwai tumaninatul qalb sabar wa zuciya na tsuwa mala ka ji kan ka ne ka san wai mahalicin ka san ke bautawa ba irin wadannan yan shirita ba abu na uku shine sihhatud du'a ingancin addu'a yanzu kawai ka zo kana roƙon Allah arziki sai ka zo ka ta at-tawwabu at-tawwabu ya tawwabu ya tawwabu amma azumi kake nema Allah zai baka to sai kace in ma kace ya razzaqu ya razzaqu ya razzaqu to me kace ba abin da kace ya ne azurtawa ya ne azurtawa ya ne azurtawa sai kace komai ba يا رزاق ارزقني يا فتاح افتح لي أبواب الخير يا غني اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك كجد تزيس الدعاء جد كروج الله الله أكرمه saboda manzon Allah ya duba addu'o'in da yake yi اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دفعنا سنة الله فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء duk wanda saka cewa ne ne saka shi Allah ne abu na ƙarshe shine al-istiqamatul amaliyya duk aikin da zaka yi jama'a zai zama ka samu istiqama ka samu tsayuwa can akan addinin Allah baka kallon gefen dama ko hagu ka tsaya akan hanyar Allah guda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta bi tare a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka ni dinnan kasashe da duk abin da na faɗi na kuskure ya Allah ina roƙonka da ka sanya shi a zuciyar wani balan sama ke shi abin da na faɗa na alkhairi ya zama daidai ina roƙon Allah ta'ala ya bar ku kiyayewa da yake da shi muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa jagoran wannan masallaci albarka Allah ya ƙara wannan gari albarka Allah ya taimaki sunna da mazoban sunna da kuma tabbatar da mu akan ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله lallai mun sha karatu ko ba haka ba inda za a bar malam sai gari ya waye da Allah ya saka da alkhairi saboda haka a karatun malam idan mun lura watan in summary malam ya nuna mana muhimmancin tauhidin asma wa sifat tauhidin ka ba zai cika ba ba za ka zamanto mai kaɗaita Allah da bauta ba sai ka kaɗaita shi cikin sunayensa wanda su tabbata cikin alkur'ani da ingantattun hadisai sannan kuma ka kaɗaita shi cikin siffofi wanda ya siffanta kansa da su dama tauhidin tauhidin asma wa sifat malamai su ce ya ɗauki abubuwa guda biyu ne al-isbat wa nafi tabbatarwa ka tabbatar masa sunayen da ya tabbata ya tabbatar ma kansa da kuma siffofi da ya tabbatar ma kansa cikin alqur'ani ba cikin molan kaɗinka ba cikin alqur'ani da sunna sannan kuma ka kore duk wani siffa ko suna wanda bai inganta ba ka dingina shi gaba ga Allah maɗaukakin sarki. Abu na biyu kuma Malam ya nuna mana muhimmancin tauhidi da wallahi dai sallanka duk azuminka duk abin da kake in dai ba ka da tauhidi to sunanka zero za ka mutu arni ko da kai ne limani kuwa. Domin Allah maɗaukakin sarki ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين كاجفا manyan manyan abubuwa guda biyu aikin mutum ya lalace ya rubuce idan da wanda za a mai tara ai annabi sallallahu alaihi wasallam ko shine akramal khalqi inda Allah mafi girma da daraja cikin halittun Allah madaukakin amma Allah ya ce idan ya yi shirka ya da Allah da wani, to aikinsa ya lalace. Malamai su ce wannan malaman tafsiri su ce ana tauna tsakuwa ne don aya da ji tsoro. Idan har an faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka, to kai kuma mu a yi ma na turawa ko ba ka ba. Sannan kuma na biyu mutum ya zamanto ɗan asara. Wallahi ba ɗan asara irin wanda ba shi da tauhidi. Shine khafirina asara na lahira. Allah shi ne ƙarshen asara. Ya sa ma kuka ga a cikin suratul an'am sai da Allah ya lissafo annaba guda sha nawa sha takwas. wa tilka hujjatuna ba za mu kawo ba ba lokaci amma daga can karshe fa yace walau ashraku la yahdu da anhum ma kanu ya'maluna da za su yi shirka da duk aikin su ya lalace sannan abu na kusa da karshe ma ya nuna mana shi wannan tauhidi ba wai in an shiga shi kenan ba za a fita ba sai ka ce gidan ubanka a ta gafar da to ko gidan mahaifinka na dole akwai lokacin fita ko ka fita ko a fitar da kai ko ba haka ba to akwai masu akida shi kenan in ka faɗa kalmar la ilaha illallah shi kenan kai musulmi ne ba ranar da zaka zama to arni in ji uban wa wallahi dole zaka iya zama arni ko ba haka ba wajen tauhidin asma wa sifat kawai ya zamanto ka kauce to shi kenan wallahi za ka fita a musulunci Fir'auna bai yi kalmar shahada ba shi ke nan sai mu ce Fir'auna dan aljanna ne me yace qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina amma ya mai da shi musulmi ya mace yana tauhidi sai da ya fita kalmar shahada a wannan aya so uku amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila daga karfe cewa ana minal musulmina kaji dan duniya wai yanzu ne wai shi musulmi Allah ya ce al'ana ko ba ka ba wa kada asaita min qablu ko ko qablu wa kunta minal muslimina abu na karshe bai isa ba abu na karshe ya ku yan uwa wallahi wannan yana nuna mana wajibi ne mu tsaya tsayin daka wannan tauhidi da kuka ga maluma kullun karantarwa suke yi a kansa wala mu tsaya tsayin daga akai domin shi ne jin shi na addini ya sa ma kun ga taken asalin mahadarorin shi ne tauhidi addinin annabawa ko ba haka ba to Allah ya saka da alkhairi lallai malam ya zuba mana ilimi kwarai da gaske idan kunni ya ji gangan jiki ya tsira kuma dole ne mu tsayi wajen neman ilimi ku duba ya ta kawo mana at-tauhid inda sufiya التوحيد عند ذا أبشي يكاو التوحيد عند الشيعة عند عند الرافضة عند الكذا عند المرجئة da sauransu sai ka ji su tauhidin nasu suna fada dalilai amma dalilai ne na ƙarya albatila don ba kai karatu ba ta za ka yi ka bambance ko ba haka ba Allah ka shirya da mu Allah ya sa mu malam a cikin shi na mizanin lada kuma Allah ya saka masa da alkhairi mu kuma da muka saurara Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muji da ƙarshe ana ba da umarnin cewa a taimaka fi sabilillahi dan ci gaban wannan aiki dan za ku ga akwai masu ɗauke-ɗauke amma fa na kyamara ga su nan. To kun ga akwai bukatan data ko ba haka ba. To akwai wannan wanda kuma kwanaki ya ce muku wajen a jigarau amma alhamdulillahi wannan ya kammala Allah ya saka mutane da alkhairi. Sai kuma na gaba insha Allah. Eh, injiniya ya ce kayayyakin da yawa. saboda haka a taimaka fi sabilillahi Allah ya ba mu ikon taimakawa sannan insha Allah kamar ne kusan na ƙarshe kamar yadda mu sani wannan shine na uku mahadarori biyar za mu insha Allah a ci gaba da bibiya za a ji sanarwa muhadara na hudu da kuma inda za a yi da kuma ranan da za a yi insha Allah nan ba da jimawa ba muna miƙa godiya ga dukkanin bayan Allah da su halarci wannan waje musamman akwai shi mai girma arkan arɗoɗi a alhaji jafar julde muna miƙa godiya zuwa gare shi wanda ni kai da na taho a nan ne sallah amma na same shi a farfajiyar wannan masallaci da kuma sauran sarakuna wanda lokaci ba zai bari mu ta ambatansu ba akwai shi mai girma a mataimakin shugaban jange dare na karamar hukumar dare wa'azin rigaje malam shu'aibu muna mika godiya gare shi da shi cif imam na wannan masallaci malam abubakar labi ga shi mai girma sarkin ganyen molako yawa eh kuma bardan gabas din samu naka kuma honorable insha Allah to muna mika godiya gare ka Allah ya saka da alkhairi da wannan tsayuwa tsayin daka da jajircewa da kuma shi baban mu malam Sabiu wanda duk inda muke irin wannan aiki duk nisan waje duk da shekarun sun ja amma za ka gan shi a wannan waje Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara mana irin ku da yawa su suke ƙara ƙarfafa mu Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa da sauran su shugabannin wannan kwamiti wanda lokaci ba zai bari mu ta ambatan su ba da sauran bayan Allah dai Allah ya saka mu kowa da alkhairi daga ƙarshe an umarce ni in gayyaci shi babban limamin juma'a na wannan masallaci imam mala abubakar ladi ya taho ya jawabi a takaice na godiya daga nan kuma sai ya tafi da sai kuma wani lokacin Allah kai kar makallahu bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. جزاكم الله خير الجزاء شكرا شكرا شكرا شكرا الله تعالى أمتلك تكريتي أنا Thank you.
Wato, mu malamai waɗanda aka gayyace su a nan akwai wani abin da ba za a rasa ba shi ne akwai fiye wata a nan a gidan masu tasiri sha Allah in aka tashi za su dan shiga wajen amma kuma su yi hakuri bisa ga abin da aka samu ina mai cewa mun gode mun gode mun gode mun gode shukuran shukuran shukuran in balarabe Allah ya ƙara ma rayuwa albarka. Ni na ban san ka ba sai yau. Wallahi. Don ba a taɓa yin karatu, ban taɓa zama abba daban sa haka in ji karatu sau. Sai dai ina jin sauti kullum. Bawan Allah nan da baya gajiya. Allah ya ƙara ma rayuwa albarka. Don Allah kowa ya zamanto yana da irin wannan allura a jikinsa. zama musulmi na kwarai Allah ya ba mu tauhidi na ganin ba zan tsawaita ba malam habibi shi ma kamar sa ne hakan nan kuma kun ji eh ko kalmomin sa da yake yi a karatuttukan da ake yi a ko ina shi din ma garau in ji sunan wani abu ana cewa fiyo kalam ko ba ba fiyo wata ba Allah ya ƙara albarka أكرمكم الله جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله أشياء دنينا ميكا جيسوا فرش يو وتو يا كماتا يو يا Allah ya saka da
Thank you. kuma da ƙarfin masarautar samana da a wani da ba da mana da wani na godiya da kuma sanya albarka. Thank you. ina ina alamar tarki wanda ya kaddaro haɗuwar mu a yau mande sun gabatar da a karatun addinin musulunci ta tauhi cikin tauhidinka a gaskiya abin farin ciki ne Allah ya sa wannan wa'azi ya shige mu ya zauna a zukatanmu mu yi amfani da shi Adamu da sauran matasa maza da mata da suke martire ina fata inda wannan sauti ya iso sun amfana zai amfane su in muka nasu zai amfane mu duniya da lahira
a gaskiya duniyan nan fa wucewa take a nan an jima ko wani lokaci ma duniya ta za ta saboda haka mu je wa'azojin malamai wanda muka gansu kullum muna jin su kullum sai mu ji kamar ba mu taɓa ji ba to amma saboda ilimi ne a gaskiya ina jawo matasanmu ni zai shigo gida in ja hankula matasa ku tsaka da karatu ku nemi karatu shi da kai zai amfane mu wani abu duk ba zai amfane mu in ba an tsaya a yi karatu ba dole mu turka boko a ciki boko surki ne ainihin karatun addinin musulunci shi ne karatu malaman nan Allah ya saka da alheri ni zai ga kaman ban san wannan malamin ba sani na na kudda kun haka amma ga sarki kullum muna tare mu shiga nan mu shiga nan mu je ko ina ya kiro ni ko ina don ci gaban wurare wannan dotti da Allah ji kansa a lokacin da yake raye ina shigo gidanku ko ni lokaci don dotti don arziki ne kun gashi dotti don arziki alhaji malamai Allah ji kanshi Allah ya fi mashi kurakurarsa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh